ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فإن يوانا مسلمي masu albarka masu daraja waɗanda suka haɗu a wannan masallaci mai albarka mai daraja da waɗanda suke sauraronmu a kusa ko a nesa ina mana gaisuwa irin ta ‘yan aljanna gaisuwan addinin musulunci gaisuwa mafi albarka a ban ƙasa da kuma gobe kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara nana ta jaddada godiyanmu da yabo da jinjina ga allah maɗaukakin sarki da ya mana arzikin rai da lafiya da kuma haduwa a wannan majalisi mai albarka wato wannan masallaci na Umar ibn Khattabin radiyallahu ta'ala anhu dake wato kofar Wambai a nan cikin garin Bauchi a wannan yammaci mai albarka yammacin Alhamis zan ban manta ba 26 27 ga watan Jumada Sani hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai wanda zai dace da goma sha takwas kenan ga watan goma sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar daidai mun haɗu ne da munasaba na tunatar da juna dangane da wani babban alkhairi da ci gaba da aka samu shine diyar shugabanmu farfesa zubairu abu abubakar madaki ta samu ci gaba na samun aure wanda muka ga cewa lallai ai wato hausawa suna cewa wai taro na fararen kaji belbela ba sai an gayyace ta ba so idan za a haɗu a irin auren 'ya'yanmu da waɗanda suke sama da mu kaɗan da mu na ƙasa a yi irin taro a tunatar da juna a irin wannan munasaba domin babu aula a ce auren da za a yi da 'yarmu 'yar shugabanmu ya zanto an yi irin wannan taro ba abin mamaki ba ne ba don haka babbar munasaban dai shine taro ne domin mu tunatar da juna mu taya murna mu yi fatan alkhairi dangane da wannan arziki da Allah ya mana na samun aurar da ita wannan ya da za a yi insha Allah ta'ala gobe to alhamdulillahi malamai suka ce maimakon a zauna a yi ta surutu ko a yi ta tattaunawa wala Allah ma a shiga wani fagen da bai kamata ba ya kamata kafin su masu filin su taho mu tunatar da junanmu dangane da wani abin da daidai zanto tunataswa a gare mu wanda Allah madaukakin sarki dama ya faɗa fa zakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin tunataswa tana amfani ne ga wanda shike mummuni kuma shi mummuni baya duba ta ina ya ji tunatarwa ta wani baki tunatarwan ta fito ta ina aka masa wa'azi idan abin da aka faɗa dai gaskiya ne to ƙofansa a buɗe take kunnensa a buɗe yake yana shirye ya karɓi duk abin da aka isar masa na gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan magana ya yabi mummunai a cikin alkur'ani babbashir ibad allazina yastami'una الذين يستمع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بارك الله فيك Allah madaukakin sarki yace ayi albishir ma wasu irin bayinsa su waye waɗannan bayin sai Allah yace allazina yastami'una alqaula su ne waɗanda sukan saurari maganganu da aka yi na nasiha ko na wa'azi ko na tunatarwa fayattabi'una ahsana sai su bi waɗanda shike mafi kyawu idan aka ce nasiha ko tunatarwa ko wa'azi musamman idan ya fito a irin wannan mumbari na sunna ai ana sa ran ya zanto ɗari bisa ɗari duk abin da za a faɗa mai kyau ne amma Allah sai ya ce abu mafiya kyau idan akwai mai kyau akwai mafi kyau to ko ba a gaya maka ba kowa zai ɗauki mafi kyau ɗin ne akan mai kyau don haka Allah yana albishir wa bayin da sukan saurari magana a ta koto da baki a kowane baki ya fito sai su rairaye su tankaɗe su ɗauki abin da shike mafi kyawu wanda zai amfane su wala Allah a duniyarsu da lahirarsu Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan masu ɗaukan wannan mataki wajen sauraron gaskiya ko ina take za su karɓa Allah ya ce su ne waɗanda suke shiryayyu su ne kuma masu hankali waɗanda za a yi tutiya da su duk lokacin da ake neman shiryayyu duk lokacin da za a ce su wani suna da hankali to irinsu ake nema manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa ita gaskiya aba ce ta mummune da ya bata duk inda ya same ta yakan ɗauke ta kuma ya yi aiki da ita don haka kada a saurari abin da za mu isar a matsayin sharan fage ya zanto kamar wani abin da za a ji shi a kunnen dama ya fita ta hagun ya wuce a'a a saurara da ke wala Allah za mu isar da wani abin da zai mana amfani gaba ɗayanmu da farko ya ku matasa idan mun samu dama a irin wannan munasaba mukan yi ƙoƙari mu kira ku ku fahimci cewa wannan addini na musulunci wato kashi casa'in da tara na alhakin ɗaukan nauyinsa da isar da shi da yaɗa shi yana wuyanku ne ku matasa kusan dukkan annabawan Allah Allah madaukakin sarki yakan aiko su su isar da saƙon Allah ne suna matasa waɗanda suke imani da su su taimaki annabawan su taimaki addinin za ka samu matasa ne don haka idan ka duba tun daga annabi nuhu za ka ga waɗanda suka yi imani da shi bayan matasa ma ana kiransu a razil wato ƙaskantattu su ba kowa ba gani ma'ana matalauta ne wanda su ba komai ba amma dai kuma akwai jini a jiki suna kasawa su tsare su ba da kariyar da duk ya kamata su bayar ma addini to abinda nake so in ja hankalinku akai ku matasa ba da kariya ma addini ba zai yiwu kawai haka da ƙarfin jiki da ba da nuna ana sha'awan abin haka ba dole fa sai kun tsaya kun yi karatu sosai matasa wannan addinin musulunci addini ne da ke bukatan ilimi a cikinsa kuma ilimin mai zurfi musamman a irin zamani da muka samu kawunanmu a ciki yadda fassarar maganan manzan Allah sallallahu Alaihi wa'ali wasallama ke fassaruwa mana ƙarar muke gani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin ingantattun hadisi ya nuna wata rana yana zaune da sabansa sai ya zana musu wata doguwar hanya a ƙasa ya zana ta haka gefen dama ya yi ƙananan zane gefen hagun ya yi ƙananan zane sai ya ce wannan hanya abinda take nufi ita ce hanyar Allah mai ƙaƙƙiya wanda za ta kai mutum zuwa ga gaci za ta kai ka har zuwa aljanna in ka bi ta amma idan ka bi waɗannan ƙananan hanyoyi ba inda za su kai ka sai halaka sai wutan jahannama. Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha wa anna hadha sirati wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله فيك الله مدوكاكين sarki yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce hanya ta mu kyakkiya wanda ba karkata ba bauɗewa a cikinta. Allah ya ce, ku bi wannan hanya, ita ce za ta kai ku ga tsira a duniya ta kai ku ga tsira a lahira. Sai menene Allah ya ce?
Allah za su yaɗe su kuma fattabi'u wala tattabi'u.
Fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kar ku bi waɗannan ƙananan hanyoyi na gefen dama da gefen hagu. Za ta raba ku da hanya ta miƙaƙƙiya wanda za ta kai ku zuwa ga rahaman Allah. Yau mun waye gari a cikin musulunci akwai waɗanda suke kiran kansu musulmai suna ikirarin allantaka makawunansu suna cewa ba laifi ba ne ka kira kanka Allah bal ma ya ce maka shi ma Allah ne kai da yake magana da kai ɗin ma kai ma Allah ne da kuma sunan musulunci waɗannan mutane a cikin matasa suke ɗeban jama'a masu yawa su zanto mabiyansu yau mun wayi gari a cikin musulunci akwai masu ikirarin musulunci waɗanda Allah ya rairaye ya tankade ya haɗa wa manzan Allah waziransa waɗanda da su taimake shi su ne sahabbansa na kusa da shi tun daga farkon da'awa har zuwa lokacin da manzan Allah sallasallama ya koma ga Allah. Akwai wasu a cikin musulunci da sunan musulunci suna nuna Allah bai iya ba, su fito ƙarara su ce maka Abubakar da Umar da Usmanu ko su ce maka azzalumai ne masu saukin ra'ayin kenan wasu kuma su ce maka kafirai ne ma ɗagutai ne waɗannan mutane waɗanda ko da ba ka yi karatu ba ka san ba yadda za a ya irin iko na Allah da sanin abin da zai je zo na Allah da sanin farkon al'amari da ƙarshen al'amari Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabinsa wanda ya fi dukkan annabawa daraja da matsayi ya fi dukkan annabi da aka yi a ban ƙasa da manzo da aka yi a ban ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da littafi fiyayyen dukkan littattafai. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da al'umma mafi alkhairin al'umma, amma kuma Allah ya gaza sama masa wazirai, mataimaka na kusa da shi na ƙwarai sai ya haɗa shi da waɗanda shike azzalumai ko kuma waɗanda shike ba masu tsoron Allah ba ko munafai a wa'iyazu billah kamar yadda suke faɗa. wato akwai irin waɗannan fa a cikin musulunci da sunan musulunci suna da wannan aƙidan kuma idan ran goma ga watan almuharram yayi zaka gansu sun cika tituna a gari kuma mafi yawan su kashi 99 cikin 100 matasa ne suke diba kuma daga cikin ku ne suke diba su goyi bayan su akan wannan a cikin musulunci yau akwai waɗanda za a karanta musu a ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce inna mal'a amalu bin ce wa inna mali kullum ri'in mana ya ce ƙaryan banza wannan duk ƙarairayi ne waɗannan duk ƙarairayi ne su ba san komai ba wai sai alƙur'ani alhali alƙur'anin ma ba su san shi ba in sun san shi to suna ƙoƙarin idda wani kwangila ne da suka ɗauko na ruguza addinin musulunci tun daga tushensa wannan shine asalin abin duba sannan shi wannan mutumi da ke jagoransu idan ya fito za ga matasa ne ziryan a bayansa suke binsa suke ba shi kariya suke tsare shi da sunan kuma wai shi ma musulmi ne kuma yana magana da musulunci ‘yan uwa matasa ‘ya'yanmu da ƙannenmu ina kiran ku ku hankalci wani abu guda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul bayyina yace lam yakunil ladina kafaru min lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin munfatin hatta hatta ta'tiyahumul bayyina barakallahu fika Ubangiji ta'ala ya ce, Lam ya kunin lazina kafaru min ahalil kitabi wal mashiriki na munfaki na hatta ta atiya humul bayyana. Wato, su waɗanda shike kafurai asalin masu bautan rana da wata da masu bautan dodanni da gumaka daban-daban da yahudawa da nasara duka dai kafirai ne illa iyaka kowanne kafircinsa da irin salon kafircinsa ba su fara tunanin yadda za su haɗa kai su yi haɗin baki su haɗa muryarsu ta zanto guda ba har sai da hujja ta zo musu ƙarara addinin gaskiya ya zo musu daga Allah wani irin addini ne kuma waye zo da addinin mai Allah ya ce رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Ubangiji ta'ala ya ce rasulun min Allahi sai da manzo daga Allah ya zo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatlu suhufan mutahhara yana karantar da su takaddun alqur'ani tsarkakakku ayoyi tsarkakakku daga Allah wanda suka dauki hukunce hukuncen duniya da lahira a lokacin ne suka ga cewa to lallai idan suka yi sakaci idan suka yi wasa idan ba su ankara ba lallai wannan addini da ya zo wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi zai cinye su da yaƙi zai gama da su zai tarwatsa su da su zanto khabaru kana za a bar jin labarinsu don haka sai suka fara tunani ya kamata su yi haɗin kai kowa ya ajiye aƙidarsa su haɗu don su tunkari yaƙi da wannan addini da annai Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi. ‘Yan'uwa musulmi, ku kwatanta abin da abin da yau ke faruwa. Yau wasu suna da ikirarin shekwa ne ko waliyuwa ne shi ma Allah ne yadda za ka roƙi Allah, Allah ka ban lafiya, Allah ka ban dukiya, Allah ka tsare ni daga fitina. sun ce ya halatta ka roƙe irin wannan wasu suna da wasu wahayi da aka musu wanda ba alƙur'ani ba wanda suka daidaita shi da ƙur'ani a wani waje ma ya fi wanda ya karanta alƙur'ani wasu suna da abin da za ka yi har ma ka kai matsayin da kai babu shari'a a kanka ga masu ikirarin sai na abubakar da umar da mai duka sun ce su ba musulmai ba ne ma yau an je matsayin da duk wasu wato rabe-raben kasusuwa na musulmai daban-daban wanda suke ikirarin musulunci duk sun yadda a nan kasan a Najeriya a nan kasan a Najeriya kowa yana gani a social media sun yadda su haɗa kansu gaba ɗaya don me don su tunkari ahalus sunna wal jama'a don su yaƙi da'awa ta sunna su yaƙi wannan gwagwarmaya na tabbatar da sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama a ban ƙasa. Wannan koda ba ka yi karatu ba, koda ba ka da wani nasibi cikin littafin Allah da sunan manzan Allah na karatu ya kamata ka yi tunani. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce duniya ba za ta ƙare ba. Har sai al'umman musulmi sun kasu kashi saba'in da uku maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace 72 duka wuta za su tafi sahabbai suka ce wacce ce za ta tafi aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbaina malamai magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai duka sun fassara su ne ahlus sunna wal jama'a kuma waɗannan ahalus sunna wal jama'a su ne suka yi tagwagwar maiya wajen taimakawa wajen yada wannan addinin musulunci tun mazan Allah na da rai har ya koma zuwa ga Allah su ne suka yada addinin har ya zo mana nan Afirka kuma duk wanda yake son ya bauta ma Allah a bisa yadda Allah din yake so a bisa yadda in yi bautan zai samu sakamakon bautansa Allah zai karba masa labudda ya bauta ma Allah a bisa koyarwan ahlus sunna wal jama'a a yau a Najeriya a jihohin mun gani a Kano ido da ido malaman subaye na kadiriya da na tijaniya da shauran subaye da malaman shi'a da malaman 'yan ƙura'ani zalla kai har da 'yan misha yahudu da nasara sun yi taro bidiyo layin ana kallonsu sun ce sun yadda su ajiye ra'ayoyinsu su zanto abu guda su zanto su yi tafiya da murya guda domin me domin su yaƙi ahalus sunna wal jama'a jama'a haka ne ko ba haka bane to matasa wallahi ba ku ci na zama ba ba ku ci na zama ba ya kamata ku tashi ku yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara yana bako ana kyamatansa ana hantaransa ana zakalansa ana cin mutuncin mabiyansa suna buya ana bin su kamar beraye ana kamawa ana karkashe haka ma a ƙarshen duniya waɗanda suka rike musulunci da gaske irin yadda sai na abubakar da umar da usman da aliyu suka rike irin yadda su abu huraira suka rike wallahi za su samu kansu a cikin irin wannan tsangwama da waɗancan na baya suka samu don haka ku shirya ku dage babu zama babu bacci a tashi a nemi ilimi a san menene ashhadu an la ilaha illallah ku tashi jama'a musamman matasa in cikin menene ma'anan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah domin da wannan ne za ku zanto musulmai na gaske za ku tsaya akan kafafu masu aƙida na gaskiya ta yadda za ku iya yin difa'i waɗanda shike suke neman su karya musulunci ba za su iya ba ba za su iya ba ba za su iya ba inda ana iyawa da tuni wasu ta riga su don haka wannan karya karya muku gaba sako na gare ku kenan mafi muhimmanci ku tashi ku yi karatu duk inda ake majalisi ba wai wajen wa'azi kaɗai irin wannan wannan yana da amfani a ɓangarori da dama amma lallai ne ka nemi littafi na tauhidi ka cika ruwa wajen malamai suna koyar da kai ka nemi littafin tauhidi ka rika ku in ka gama wannan a dora maka wannan in ka gama wannan a dora maka wannan tun daga matakin farko har ila ma sha Allah da wannan ne za ku tsaya da kafafun ku ya zanto kun tsaya akan tauhidi wanda shike duk wanda ya rike tauhidi to daman dole shirya mu karban tsangwama da cin mutunci da hankara har ma za a iya kama ka za a iya daure ka za a iya ma kashe ka saboda ka ɗauki hanya ce irin ta annabawa hanya ce mai wahala kuma hanya ce mai ƙayan gaske don haka babban sakona ga matasa don Allah mu tashi tsaye musamman dukkan matasan da suka yarda cewa za su yi tafiya a ƙarƙashin kitabu wa sunna alƙur'ani da hadisi to labudda mu tashi mu nemi ilimi mu san abin da gaske kar mu tsaya malantanmu ya tsaya a cikin social media kawai kar mu tsaya mukabalan mu abinda muka ji wani malami ya yi ya faɗa shine za mu yi amfani da shi wajen bada kariya ma sunna mu yi karatu da gaske mu zanto za mu iya difayi mu wannan addini ko a ina ne ko a wani lungu ko a sama ko a ƙasa ko mun tashi daga bacci za mu iya bada kariya ma wannan addini din wannan kenan saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
متى ساعة السنة إذا kuka ce ku matasan sunna ne amma ba za ku yi karatu ba to kamar kun ce wannan ayar ba za ku yi aiki da ita ba ne idan kuka ce ku matasan sunna ne amma ba za ku yi karatu ba musamman karatun akida to kamar kun ce wannan ayar ba ruwanku da ita Allah ya ce ya ayyu allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa Allah ya ce kabura maktal inda Allah Allah yana tsananin kyama an taƙulu ma la taf'alu ku rika faɗin abin da ba ku aikatawa ba daidai ba ne ba don haka tun da kun rungubi sunna to wanda ya rungubi sunna kuma dole ya rungubi karatu a yi ƙoƙari a haddace ƙur'ani hadda mai kyau kuma tsakani da Allah a haddace hadisan manzan Allah a koyi lugan larabci a san shiga da fita na dukkan ilimi na addini wannan shine abin da Allah madaukakin sarki zai tambaye ka a karan farko ba mu ce karatun zamani a daina shi ba a'a abu ne mai kyau kuma yana da ranansa shi ma ana ba da difa'i ma addini da shi amma abin da za a fara tambayanka a kansa ranar lahira shi da iliminka na addini amma ilimin zamani zai taimake ka ka rayuwa kuma zai taimake ka ma ka taimaki addinin da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa tabi bima ataka Allahu daral akhirah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب baraka المفسدين Allah ta ubangiji ta'ala yace wa tabi fima ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya azurta ka da shi ko menene ma dinnan malamai suka ce ya hada komai da komai ka nemi gidan lahira da duk Allah ya baka lafiya Allah ya maka fahimtan addini to ka nemi gidan lahira da wannan lafiya da Allah ya maka ka nemi gidan lahira da ƙuruciya da samartaka da jini a jiki da Allah ya baka da lokaci da kake da shi kana cikin faraga ka nemi gidan lahiranka da shi Allah ya baka wani matsayi a cikin al'umma nemi gidan lahira da shi kai ƴaƴan da Allah ya baka ma ka nemi gidan lahira kudin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi Allah madaukakin sarki yace amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da ka san ka da duniya ka ce kai ustazu ne daga daga wando sai ajiye gemu sai sa aswaki kana goge bakinka ba za ka je ka nemi sana'a ba ba za ka je ka yi aikin kaskanci ka ruba asiri ma kanka ba ba za ka yi kaza ba a wannan ba daidai ba ne ka je ka yi karatu karatun ma komai wahalarsa ko da science subject ne ka je ka yi chemistry biology physics ka yi waɗannan karatu masu zurfi domin gyara duniyanka wannan abu ne mai kyau kuma da wannan din za ka ba da kariya ma addininka Allah madaukakin sarki ya ce kar ka manta da wannan din idan Allah ya baka wani abu na duniya wa ahsin kama ahsanallahu ilai sai ka rika kyautatawa kamar yadda Allah ya kyautata ya baka ba dabaran ka ba ba wayan ka ba ba dan kafi kowa ba sai dai kawai Allah ya so ya jarabce ka ya baka waɗannan falala to ka kyautata domin wannan falalan ta zauna tare da kai wala tabdil fasada bil ard kar kai amfani da kuruciya da Allah ya maka ka zanto kana barna da wannan kuruciya Allah ya maka karfi ya maka kananan shekaru ya baka dama ya baka faraga ka rika cutar da mutane kana fauce wayan mutane ka rika cutar da mutane kana razanin su wai kai dan sara suka ka rika cutar da mutane kana kama ƴaƴan su ko matan su kana musu fyaɗe ka rika cutar da mutane kana zuwa kansu da daddare da muggan makamai kana tsorata su su baka dukiya kar kai amfani da dama da Allah ya baka wajen wato wajen barna a bankasa wala tabgil wala tabgil fasada wala tabgil fasada inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son masu barna da aka yi kokari ka dai santar da wannan dama da Allah ya maka wajen barna ya lalace a banza matasa wannan duka wato sharan fage nake abinda nake so in ji a kansa shine abinda mafi yawan ku kashi casa'in da tara cikin ɗari shi ne babban adadin ku a yanzu shi ne yaya zan yi abu haka ne ko ba haka ba ne wannan kuma wannan shi ne babban ainihin munasabar da ya haɗa da yawan mu muna son mu ya aure amma abin mamaki duk inda ka tara matasa yanzu guda goma za ka ji suna maganan aure ko suna maganan mace amma kuma idan ka tambaye su sai ka samu guda bakwai ba su da wani kwakwaran abin yi a hannunsu guda bakwai daga cikin goman nan ba su da wani kwakwaran abin abin yi a hannunsu kuma auren nan ba a yin sa haka kawai ba ta tare da dukiya ba wasu daga cikinsu sai ka samu iyayensu sun kai su wajen koyon sana'a sun gudu sun ki koyon sana'a ne wasu daga cikinsu an kai su makaranta da yadda ra'ayin sun yi wannan karatu a cikin karatu sun samu sana'a nan ma sun gudu sun bar makaranta wasu daga cikinsu an ɗauki nauyinsu har ma ana biyansu wani allowance don su zanto sun iya wani sana'a na musamman amma duk sun ki amma a yanzu kuma sai su ce suna son aure a yanzu sai su ce suna son su kashe kuɗi a yanzu sai su suna son su yi alfahari su yi shiga mai kyau su sanya sutura mai kyau kuma yadda shauran mutane suke sakawa to wannan kuma zai yi ba zai yi ba na farko tukuna ka kalli shi mahaifin da ya haife ka ka kalle shi haka kawai kamar yadda kake a yadda kake titimin yadda kake haka kawai ya tashi ya auri mahaifiyarka ba tattare da ya yi wasu hanyoyi yana da abinci ba to matasa wannan shi ne babban kalubalen ku don Allah kowa ya tsaya ya nemi abin kansa komai kashin sana'a ka fara da bismillah ka yi istihara ka mai da hankali a kai wallahi Allah zai taimake ka Allah ne ya ce wallazi na jahadu fina والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Allah ya ce wallazi na jahadu fina waɗanda duk suka yi ƙoƙari suka dage suka jure suka nemi abin da suke halak malak ɗinsu suka nemi su cire ƙarƙashin gudunsu ba da tare da sun cuci kowa ko sun zalunci kowa ko sun danna haƙƙin kowa ba Allah ya ce wallahi Allah zai dora su ga cimma nasara kuma Allah madaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa duk abin da za ka yi ko sana'ar ne ka yi tsakani da Allah babu algushu babu ha'inci babu cutar da waɗanda kake musu aiki ka yi komai tsakani da Allah za ka ga taimakon Allah za ka gama iya irin na Allah da yake ma waɗanda shike suke tare da Allah don haka balarabe yake cewa man jadda wajada inda har za ka yi ƙoƙari kawai to za ka samu bahaushe ya ce mai nema yana tare da samu in dai za ka nema to Allah yadda za ka samu don haka zaman banza ba ta kuce ban ji wani mawaki a kama sana'a a tashi in noma za ka yi ka dage ka yi noman da gaske kuma ka yi gwargwadon yadda za ka iya ka yi amfani da kuruciyarka ya zanto kana da jarin kanka maimakon mahaifiyanka ta yi asusu kana satan naira ɗari naira hamsin a ciki ya zamo kai ne kake ɗaura mata jari maimakon mahaifinka ya je ya samo abin da za a ci mudu kaza idan ya fita ka zo ka zare ido ma uwarka ku yi haƙuri mamamarka ka zare mata ido ka ɗebi mudu ɗaya ko rabin mudu a ciki ka je ka sayar ka sha taba idan kana da sana'a sai dai ka taimaki mahaifinka ba kuma ya je kawo kai kana lalatawa ba don haka ɗan ba na farko na samu na kama hanyar yin aure shine a nemi sana'a Allah madaukakin sarki bai wajabta ma iyayenka su maka aure ba muddin baka da yadda zaka iya rike aure sai kana da sana'a sai kana da karfin tattalin arziki dan haka kowane matashi ya nemi abin yi karkare na sana'a ba daidai bane ka tsaya wai sai wata bakar mota ta wuce ku je ku bita da gudu kuna ce sai kai sai ko garin ba ba kowa sai kayi kowaye ma dai kawai kai dai ya baka dan naira goma naira ashirin wannan ba sana'a bace ba wannan ba sana'a bace kowane matashi ya tashi da yabi sana'a ko da sai da asuwaki ne ka rike asuwaki kana sayarwa insha Allah Allah zai sa maka albarka a ciki akwai makwabtan mu mutanen Kano da mutanen Jigawa da yawa a cikin wannan gari namu na Bauchi su ne suka dawo masu kuɗi kuma idan ka bibiye ruwansu za ka samu ma daga karkaran waɗannan garuruwan suka suka zama suka ɗauki ƙananan sana'o'i muna rainawa muna ganin ba komai bare ba yanzu su ne masu kuɗi wanda ake ji ake buga misali da su a dukkan kasuwanninmu a dukkan ɓangarori don haka wannan irin mataki da mu muke ɗauka makawunan musamman matasanmu na nan bauchi lokal gamma lallai akwai kuskure a ciki na raina sana'a na zaman banza sai dai iyayenka su ta ciyar da kai tun kana ɗan jariri har ka kai shekara ashirin ashirin da biyar iyayenka na ciyar da kai na shayar da kai wannan abu ne wanda bai dace ba bai dace ba kuma ba hanyar wanda yake son ya aure shi ma ya haihu bane ba wannan hanya ɗin don haka matakin farko kenan kowa ya samu sana'arsa sannan mataki na biyu shi aure ma addini ba haka kawai ake yin sa ba ana duba wasu matakai da shari'a ta shimfida idan ana son a yi aure irin wanda Allah zai sa albarka a ciki shi ma saboda auren addini na farko tukuna kana da sana'anka shari'a ta ce ka dubi wanda ya kamata ka aura daga ina take yaya take yaya tarihin ta yake saboda manzo Allah ya ce tunkahul mar'atu li arba'in akan auri mace saboda halaye guda al'adar mutane ke limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha masfar bi zati din tarbat yadaka annabi ya ce akan auri mace saboda tana da dukiya akan auri mace saboda tana da kyakkyawan halitta aka auri mace saboda tana da kyakkyawan dangantaka ita yar gidan wani ne ko yar gidan wacce ce su ne gari sannan ana auren mace saboda addininta tana da ilimi tana da kyakkyawan tarbiyya a cikin gida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka zabi mabuciyan addini sai auren ya zanto ya bada ma'ana kuma yayi albarka hadisai da dama suna nuna irin wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku kashe ni da hadratin diman wato furan kan juji har sahabbai suka ce wa ma hadratu diman ya rasulullah menene kuma hadratu diman furan kan juji ya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imra'atul hasana fi man bati su a samu kyakkyawar mace son kowa kin wanda ya rasa ko liman ya ganta sai ya sunkuyar da kansa amma kuma ta tashi a gidan da babu tarbiyya babu kalan lawa a gidan babu kalan rasulullahi ta tashi a gidan da babu sunna babu kitabullahi wa sunnati muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallama to wannan matan idan ka auri irinta za ta zo ta bata maka shimfiɗan cikin gidanka za ta zo ta haifar maka ɗan da na sani a cikin gidanka don haka matakin farko bayan ka shirya matakin ka na matakin farko da na fara matakin ka na biyu shine ka dubi yar dattawa mai tsoron Allah wanda gidansu akwai kyakkyawan tarihi yadda idan kai mai kyakkyawan tarihi ka zo ita za ku samar da zuri'a tsayiba irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi alfahari da shi mataki na gaba to ana ce mun lokaci yayi malam ya tsaya mun dan haka damu dakata da ke damun ba a shirya karatun ba ana da ta yi ne kawai haka abinda na faɗa ya zan daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin lada abinda kuma aka yi kuskure Allah ya yafe kuma Allah ya nuna mana daidai ya ba mu ikon gyarawa matasa Allah ya muku albarka Allah ya tada mu ya tayar mana da ku ya sa ku zanto masu ba da kariya ma addinin musulunci Allah ya ba ku ilimi mai amfani Allah ya ba ku mata na kwarai Allah ya ba ku mata na kwarai Allahu akbar ya takallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu